إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الكتاب العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إن سبيلنا بهذا المعضل وكان في ذي نظرة تأتي لنا بالسفر har yau dai muna nan akan ba da labarori da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya na gaibu wa ma huwa ala al-ghaibi bi tanin manzo Allah ba mai rowa gaibu bane ma huwa ala al-ghaibi bi tanin ba mai rowa bane bari ma dai abin da ya faɗa na gaibu ma ya fa abin da ya faɗa na sarari yawa ninkin ba ninkin wannan shi ya nuna annabtarsa ya nuna matsayinsa ya nuna darajarsa da komai amma da abin da muka sani ne ya zo ya kama mai kawa a wannan an sani kuma wannan abin da kowa zai iya riska ne duk da baki da domin ta kawo su kuma alheri ne cikin kawo su kuma gashi Allah ya sa mun gode Allah Allah ya kawo mu karshen Ramadana kuma dole za mu tsayar da karatu dole yanzu kuma za mu dan faffaɗi kan maganganun headline da kuke cewa kan maganganun kuma Allah ya ja da rayuwarmu kuma muka dawo maka karatu kuma a ci gaba da bayanin duk gaba da insha Allah idan shaura minti biyar sai a yi magana yau ko kuma za a ci gaba yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da shi alƙalamin tawada duniya ba su ƙare ba sai duk an yi alƙalamin tawada. Alƙalamin tawada ba wannan alƙalami da ya saba gani ake ta rubutu da shi a gabansa, saurai ba, a'a, wa'annan birurruka, biro, da kuma zai yi sauƙi duk inda kake ka tafi da shi, ba sai kai ta kayan tawada, kayan a tawadarsa, in aka so yin na ƙarfe, wanda za a ɗan dangwali tawada wanda za a da da na gashi ake yi na gashi ko jimina ko abutan ƙarshen su sai a fike na gashi ake to kuma aka ci gaba aka so ma yin na gamba na kara ɗin nan na gamba da ake yi to har kuma turawan suka yi na ƙarfe aka so ma yin na ƙarfe har aka yi waɗannan birarruka ɗin nan shi na alheri ya gani ko rubutu ya yi yawa kowa ma yana da kayan rubutu to kuma a take a nan mai littafi ya ce kamar ya sanar da cewa za a kafa waɗannan makarantu makarantu za su yawa wata duk da biro ake yin rubutu mu'jiza ta sanar da biro da amfaninsa da kuma sanar da makarantu da ake yin amfani da biro din duk da baki ɗaya to wannan kenan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labari da shi bankuna da za su faru wannan bankuna na zuba kuɗi bankuna da za su faru da kuma da raba mutane da Allah zai dole ne sai an yi aiki da su ga abin da yake cikin su har an so ma gyarawa da kaza dai da kaza dai ko ma dai bankuna za su faru kuma dole ne sai mutum ya yi amfani da abin da yake cikin su saboda an kama kuɗi a gida zuwa za a kashe ka a yi kaza dole ne ka je ka abu to a gurguje to yanzu wannan fa'idar da suke bayarwa wanda ita ce riban ko ake ganin abu ko masu gyara ta suna gyara yanzu mutum ya zai kenan in ya ban musu ba nasu ba ne ya ban musu alheri ya ban musu kuɗi in ya karɓa shi ma to yanzu ma ya karɓa ya sadaka da shi ko ya yi wani ayyukan alkhairan da shi da gaba to ya zama kuma su wasu matan suna ta gaggara shi dai duka shi to kada ka karatu kuma ya nauyi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yana daga cikin abin da ya faɗa sallallahu alaihi wasallama za a yi gine-gine manya dogwaye manya-manyan gine-gine da tsara garuruwa tsara tituna da tsara gidaje da kaza wannan ma musuwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abin da yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yawan rashin a ƙarshen zamani rashin lafiya zai yi yawa kuma waɗanda ba a san kansu ba wanda da ba a san da su ba ma ba a san rashin lafiya iri iri iri zai fito to kuma wannan duk gashi ya faru rashin lafiya kala kala har ma su masu sai da maganin saboda su yi ciniki sun zama su suke ƙaƙaro wani rashin lafiya ma ya zama abu to kuma ga duka abinci cika duk mai littafi ya yi bayani ba ba lokaci duk an da dora wai su ce takin zamani wai fataleza wai su ce kaza wai talibi kaza ko abubuwan da muke ci to kuma zamanin ne ma haka ko baka ci wannan ba tun da zamanin ya zo sai rashin lafiya ya zo kuma akwai kuma hadisin da mai littafi ya kawo wanda an sa idan zina ta yi yawa to kuma sai Allah ya jefi mutane da rashin lafiyoyi wanda ba su da magani a ga yanzu kanjamau din nan da su wane ne a kaga yana daga cikin da wannan duka ba gida to wani kuma Allah ma tun da zamani ya ka zai iya rashin lafiyar ma duk ba da wannan din ba duka ba gida yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari karshen duniya shanyewa tsarin jiki cutar fara life din nan haliju ikon Allah da darasi ma aka dan tankwara dai aka haliju eh fara life shine hali zai yawaita da ci da cutar basir da cutar basir da cutar ɓarin jiki din nan da mutuwar yanzu yanzu yanzu za ku yi na da mutum da tsara shi ayya ayyara su duk wannan zai bayyana a ƙarshen zamani yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ƙarshen zamani mata za su zalunci su danniya da su ake zalunta ake dannewa amma za a zo a ce a ba su yanci a ba su yanci su zama ofisoshi su zama waye maza su ɗanɗana wuya a ƙarshen zamani ya sun ba maza ya sun duk abin da aka yi musu a daya sun rama ai an shigo yanzu ko ana yi haka ko kaga wata shugaban ofis ce ko ko ita shugaban kamfanin ce ko kwamishina ce ko kaza kaza ko kuma ta shugaban kasa ce ma a ɗanɗana malam eh yawa to mazalla ya yi gaskiya sallallahu alaihi wa sallam ai kai ne kai addu'a kai kai ya zama abin da ya faɗa din nan ya zama ingantacce ne malam a wallahi in dai ya faɗa din nan kuma sai ya faru mai kiyaye kuma duk gashi ya faɗa yana daga cikin abin da mazalla sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mata za su fito masaraita yawo kawunansu ka ce tozan raƙumi wanda ya karkace shine dai wannan mai littafi ya kawo wayannan matan turawa kuma har ma duk masu kwaikwayo da suka zo ake ta yawo a sa malaba din nan ta mata a sa malaba baranidu malakofi na mata din nan head kwaba ne ko kwaba ne ko malaba kan mata ɗin da suke sawa to duk wannan ya faru yana daga labarin abin da wannan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a yi police da abin dukan hannunsu da yadda za su gyara jama'a da yadda kuma dole ne jama'a ta zama matsala da su kuma da ba san wannan duk da ba a tsawa ki ba su yana daga alamar tashin kiyama kamar yadda muka faɗa wata alamar alheri ce wata alamar kuma sharri ce ba duk wani abin da aka ce zai faru ne yake zama sharri ba amma kuma da ko alheri ne dai ba a san shi ba da daidai wannan lokaci yawwa idan duk wannan kenan yana daga alamar tashin kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yawan sarakuna kuma ba wani alkhairi yawan sarakuna wanda wannan mulkin mallaka suka zo suka faɗa da daular musulunci kaf daular musulunci kaf za ka ga kalifanta guda ɗaya ne shi ne wannan tun daga annabi sallallahu alaihi haka zuwa can sai na abubakar haka zuwa can sai na umar ko ina dai za ga gwamnansa ne ko kuma sarkinsa ne sarkin musulmi dai za ga guda ɗaya ne shi ne kalifa amma ko ina za ka ga daga nan suke karɓar umarni yana da cikakken yanci to kai yana haɗe ƙasa tana haɗa kenan waje ɗaya da kaza ƙasa tana haɗa kenan waje ɗaya amma haka haka aka taho haka kalifancin abbasawa duk duniyar musulmi kalifancin umawiyawa din haka aka taho ubaidiyawa din haka haka har turkiya daular usmaniya ta damki kalifanci sai da ta shekara ɗari takwas sai da ta shekara ɗari takwas daular usmaniya turkiya din nan tana jagoran kalifanci ne kalifanci ne sai da kafiri ya zo a tatorin mustapha kamal a tatorin shi ya ya yi juyin mulkin kalifanci ya ɓata ma komai duk za mu zo ga wasu abu ya zamanto shugabannin kafashen musulunci duk kowa ya ci yancin kansa maka ta ci yancin kansa badi saudiya ta ci yancin kansa urdun ta ci yancin kaza kaza ga sunan shugabannin rafa can ba amfani ko iya tafiran larabawa shugabannin ƙasa na ɗan ƙaramar ƙasa ko kuma kuye shugaban ƙasa ne da ɗan ƙaramar ƙasa kaza uba shugaban ƙasa ɗan ƙaramar kowa ko da nasa tsarin kowa da nasa makiya su ta haɗa baki da wancan su yaƙi wancan da an ga wani ne ɗan ƙarfi ya zo ma tasowa bai fi a haɗa baki da wani sarakuna a yaƙe shi a yau don haka muna Allah wata da wannan abin da ya faru a Kano. taba addini ne taba abu kwanan nan da abu zai dore ba zai dore ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya shiga uku da wanda ya bada shawara da wanda dan wanda suka kafa wannan daular sun girmu uwar wanda ya da kakanninsa da ubansa da waye din sa kaza kaza daular ta fi shekara dubu da biyu da wani abu daular usmaniya kuma ta fi shekara ɗari biyu da kaza to da abu zai dore yanzu yanzu aka karantawa sai ta lalace duk wanda zai shigo da fitina a ciki ya hada baki da wancan na bayan ko ya hada baki da na fitin ko ya hada baki da kaza kaza siyaki na shari'a din siyaki na asali din wanda kasar take hada akai garin yake hada da shi akai nan da nan duk a kake ta abu duk da baki da a kake ta abu shauran duk banza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kuna hada da sarkin ku lafiya kalau kasa na ci gaba kuna kanku yana haɗe wani ya taso ya ce shi ba san kira ba ku da kiwuyarsa kawai zan da sallah ne sallama ya faɗa duk yana nan a cikin littafai ya ji ga baki da to Allah ya kawo abin da duk karatu zai zo gaba an taso da yan ƙauyen ƙayyautan an ce kowa a ba shi yancin kansa an ba su an ba su suno suna sarsasa abu wanda ma daga cikin ƙarshen tashi duniya duk ga baki da wannan ma yana daga alamar tashi duniya wannan ma yana daga alamar tashin kiyama mazalla sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shugabannin siyasosi da na jam'iyyoyi da na kungiyoyi da za su faru ƙarshen tashin kiyama wanda za su zama fasikai ne lalatattu ne amma kuma su ne jagoran wannan kungiyar ko siyasar ko abu kuma dole su za a tsayar a ce za a yi zaɓe kuma dole su za a zaɓa shi ke nan dai zai rage kwan gaba kwan baya in Allah ya so ya kalli da ya dan baku wani mai ɗan kirki na ɗan lokaci guda ya tara kuɗin ya tara kan jama'a ya tara da an yi shekara hudu shi ke na wani lalataccen kuma ba biya tarwatsa ku biya tarwatsa ku biya halaka wancan biya lalata wancan biya an sha wuya in Allah ya yi ma mai kankara a kuma ɗan samun wani kuɗan nan haka dai ku ku gaba fi baya fi gaba fi baya fi ta yadda Allah ya to duk wannan ya daga cikin alamar tashin kiyama kuma duk zaka ga gashi yana faruwa to ba lokaci bari jiya yana daga mu'jizar manzon ba da labarin sa da shiyu'iya yan gurgu kowa ya zama shugaban kansa kayan kowa na kowa ne mulkin kowa na kowa ne kaza kaza rashi ta fara kwaminisanci gwamnati rashi ta fara duk wannan kowa ya zama su ma na cikin daji a ba su haƙƙinsu su ma su zo su ja ƙasa su ma kaza kaza kowa ma a bashi haƙinsa abu ne mai kyau kaza ka ma'ana dai akwai hasada da aka wa'anda dai masu mulki ne ko kaza kaza ko ayan abin ne a lalata su a yi kaza har mulkin mallaka ma kuma ya tsawo a haka ma diyan lalata abubuwa gashi nan inda aka kai wannan ma yana daga cikin alamomin tashin kiyama yana daga cikin abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da shi yawanta ‘ya'yan zina za su yawa a zamani saboda abubuwa da suke faruwa. Yana daga abin da mazalla sallallahu alaihi wasallama ya ba da shi cewa daular Rasha, daular Rasha musulmi za su haɗa kai da turawa su yaƙi daular Rasha. Mai littafi ya faɗi haka, saboda hadisin cewa musulmi za su haɗa kai da rumawa yaƙi daular da take gaban na rumawa ɗin yanzu in kai gaban yaro rasha ne kuma za ka shiga gabansu to kuma an yi haka rashan ita ma da nata zalunci da kaza kaza ta mamaye ta Afghanistan suka za ta da sai da ya zama to da duk daular Turkiya kuma Rasha duk kaman ta kwaci. Da tun da mulkin kalifancin musulunci na Turkiya sai da ya kai Albagrad wannan capital din Rasha din duk gaba gida tarayyar Soviet tarayyar Soviet to kuma sai ta abu ta kakkama ƙasa ga abubuwan da ya dinga faruwa a Afghanistan ɗan nan ƙarshe-ƙarshen nan mamaye wata Afghanistan ko musulmi suka yi laraba suka yi ca duk musulmi suka yi ca sunna shi'an kowanne suka tafi jihadin a fitar da tarayyar Soviet daga Afghanistan to kuma Amerika da su turawan Ingila Faransa kaza ka duk suka mara musulmi baya suka haɗa kai hadisin haka hadisin yace za a yi suka haɗa kai suka yi maganin rasha shine wannan rambo da aka yi tutun nan wannan hadisi suke nuna amerika ta turo shi ya taimaki musulmi sun kori tarayyar soviet to suka ta kori tarayyar soviet din kuma filan ta korin daga afghanistan din ya zama wa'ancan mayakan ne a nan wannan musulmi ne a nan kaza kaza duk an ba su makami duk sun saba yaki duk kaza kaza faɗa hadisin ya faɗa kuma su turawan su ruma za su sai su yaudare mu kuma shi kenan sai faɗa ya faru kuma faɗa ya faru tsakanin musulmin da suka kori rashan da kuma ruma da suka kori rashan shi kenan aka ce da wayannan musulmin duk gaba ɗaya ta'adda ne duk su ne su billadan nan da aka kashe su duk su ne wanda suka yi wannan yakin suka kori tarayyar soviet daga afghanistan sai yadda aka ragargaza su gaba ɗaya su ne 'yan ta'addan da ake faɗa duk gaba ɗaya kuma su masu faɗan su suka shirya su a haka amma su shirya sai dan a kori rasha to kuma an kori rasha yanzu zama shugabannin kansu to kuma an ce za a yi musu danniya kuma sun gaba su yarda da wa'ansu abubuwan ba da yake aka ce to kuma yanzu sun zama makiya waya daga cikin abin da a wannan zamani ga maima wannan ƙasa da ake cutar musulmi amma malaman musulunci sun yi fatawa bare malam aliyu juma'a din nan muftin misra na da ya yi fatawa ya ce kan musulmi su tafi su bar wa Allah lamarin yakin nan lalle ana cutar musulmi in ma dai yaki ne na kabilanci ya haɗu da addini in ma ya ta ka abubuwa ita kar a yadda ƴaƴan musulmi su tafi kar a je a kuma abin da ya faru a Afghanistan ya kuma faruwa yanzu a Myanmar a je a cika musulmi da ƴan jihadi ƴan waye su je su kwaci Myanmar da kaza kaza turawa kuma su kuma ce musu ƴan ta'adda a kuma rufe su da duka da duk kasashen da suka tura su ma sai ba ruwansu da su duk aka kashe su to yanzu da wannan bagadaji da'ish ya kira duk musulmin duk gashi nan ba gashi sun tafi iraki ba duk gashi su ake kashewa yanzu hirar da ake ma ƴaƴan su suna nan sun fi dubu goma sha biyu da suka yi ta haihuwa kowace ƙasa ta ce ba ta so ba su ma iraki su ce to mu ma iraki da su ku ta ko su ba su a ruwa to sai a zuwa sa to abinda ake tsoro kenan ba wai ka a taimaki wasu sun bai ƙa'idodin taimakon babu, kalifan da zai ja wannan babu, ba kalifanci, kalifanci ya ƙare, sai dai shugabannin ƙasashe siyasa zaɓe ka za ka za wannan banza ne. Kalifan da zai ja wannan, ta kama zana sun zama sun ce, idan kuka waye gari ba ku da kalifan, kalifan ya ƙare to ku. Ku tsallake kowa, ko gindin bishiya je ka riƙe bishiyar nan, ka gam ka riƙe addinin ka haka har da Allah. malai suka ce su tsale bi hakan ne dai sai dai yan shugabannin haka ne babu da babu ba na daɗi haka ne za a tafi shi za ka je ganin yanzu kowane ɗan ta'adda zai tashi ce ma'ana kalifanci yake so ya yi to kuma bai iya aikin ba yanzu yan ta'addin nan har sun yi kalifan ma baga dazo kuma an masa muba'a da kitabu wa sunna amma tun malai suka bata haka a shi saboda ba kayan aiki ba shirin aiki ma'ana kalimatin nasu a rurusa gidaje a rurusa kafarkuna a rurusa waye a lalata duk abubuwa kaza kaza a dawo yanda a duk gashi abin da ya faru wannan ko duk mai jin labarai duk mai idon sa biyu kuru kuru ya sani an mu waziran sa na kasashen mu duk ko an ji ba da to kan kuma ma lokaci ya kure wannan duk wata ranar Allah da za mu dawo a yabita su duk gaba ɗaya wannan duk ya faru wannan kenan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari rumawa za su yawa a suna za su yawa kafin duniya ta sai sun kusa da jayan mutanen duniya kuma an tafi haka an tafi haka yana daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari su turawan kuma wa'anda da aka haɗa kan da su kuma za su za su yaudara sun mayi to kuma za su kewaye musulmin za su sa musulmin a kan a gaba musulmi zai zama ka musulunci da musulmi za su zama kaman akushi kaman kwanan abinci ne su kuma turan da kuma za su zama to masu cin abincin da ake kewaye farantin abinci haka za su kewaye ya rasu Allah ba mu da yawa da na yi ce burtaci kawai yawa ne amma na na yayi kawai me amfanin sa da an cinna wuta shi ke haka yawa ne na yayi yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari da shi tsananin kiyayya da turai sun za ta dinga nunawa musulmi kuma za ta dinga nunawa rashan har rashan ta zama kamar ta dan kusa da musulmin wannan abin da ake ciki yanzu kenan ita ma shege dan jawa wani kirki ne amma dai wai wanda zai dan ya dan yage ka ce sannu ai ya wanda zai yage ka ko kallon ko kallon ka ba zai yi ba wani yana ya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kafircewa daular Turkiya Turkiya ta kafirce to wannan mu'jiza ta faru an Mustafa Kamal Ataturk shi ne babban kafirin wanda ya kafirta daular Turkiya din ita ta jagoranci musulunci ta jagoranci wayewar duniya ita ta wayewar da turai kai sai da Turkiya sai shekara ɗari takwas tana mulkar duniya duk inda rana ta bullo da inda rana ta faɗa a mulkin Turkiya take yi duka ba da sai da Turkiya ta kai haka kusan rasha nan duka kasar turan wane ne duk ƙarƙashin mulkin Turkiya ake duka ba kiya har Mustapha a tato da ya zo tun an haife shi 1881 aka haife shi 1881 ya shiga soja 1905 ya shiga soja ya zama babba a soja yakin cikin gida ya faru a turkiya din yakin 1990 1919 1919 yakin 19 kenan ba yawa 19 1919 yakin cikin gida ya faru Allah ya bashi sa'a ya murkushe yakin cikin gida yakin ba sasa ya murkushe ya kafa jam'iyyarsa jam'iyyar 'yan ƙasa da siyaɗa jam'iyyar 'yan ƙasa. Yakin duniya na biyu ya zo ya zama shi ne jagora shi ne jagora har ya zama shugaban ƙasa kafin shugaban ƙasan kuma ana nan dai shi ne mai faɗa a jide shi ne babban hamsan ƙasa shi ne kaza yakin duniya na farko kuma ya faru. Ya yi nasara a kan Yunan Greece ta yanzu, ya yi nasara a kan Turin Greece, ya yi nasara a kan ta. to kuma daga nan 1923 aka naɗa shugaban ƙasar turkiya inda shi ne na farko shi ne mai faɗa a ji Allah ya bashi wa'annan nasarori duk gaba ɗaya aka naɗa shi 1923 shi ne shugaban ƙasar turkiya har zuwa mutuwarsa 1938 ya rasu to tun daga fa naɗa shi ya yadda kalifancin musulunci ya ce ba wani zancen ƙasan ma ba ta musulmi ba ce ma kwata shi yadda kalibancin musulunci yace ƙasa ce ta almaniya ƙasa ce ta 'yan zamani kawai ba addini ba ba zancen addini kawai gina ƙasa za a yi ba zancen abu ne kamar za ka ga alheri amma sharri ne yace ƙasa ce ta kowa da kowa ta zamani ba wani zancen addini kuma ya kafa cewa kar turkiya ta sake ce kusa da laraba ma ko musulmi duk ma larabawan da suke hannunsu ma duk a sadaka kowa ya kama 'yancin kansa kowa ya tafi duk yawa da kalifanci gaba ɗaya duk gaba ki ɗaya to daga nan kuma kowanne suka sami yancin kansu kowace ƙasa kowace ƙasa kowace ƙasa daga nan ya ma hana ma larabci ma a turkiya ma kan ma a ƙara wani larabci ma ko qur'anin za a fassara a karanta shi da yaren ƙasa a fassara shi a yi in ba haka ba a daina karanta shi da larabcin an gama mu larabawa ne ko kuwa kaza ka ka a ƙara kiran sallah da larabci in za a yi da yare na shaida annan Muhammadu ma'aikin Allah na shaida ba wani ubangiji sai Allah na shaida annan Muhammadu wani ku zo wajen sallah ku zo wajen alkhairi a salatu ta tafi bacci in za a yi haka to in ba za a yi a daina kiran sallan ba to haka ladane suka ga dai ba zai yiwu ba a daina aka dinga kiran sallah da turkiyanci da kaza iya mulkin a tatori ba a larabci ko kiran sallah ko karatu da larabci ba. da abu aka aka dinga kafurci ya haɗa kansa da turai shi turai ne kawai da abu ita ka a ƙara rawani a dinga sa hula wannan hula mai gashi irin kamar hular ɗan masannan da yake sawa eh, hula mai gashi a tatori irin hular turki an kaɗa hotunan su dai kamar to, a tatori ya fara wannan A- ya zubar da rawani duka a ƙara ganin wani ya yi rawani ma laifi duk gaba ki da abubuwa dai ina abu aka a tatori ya yi ranar da ya rasu aka yi zaɓe wani shugaban ƙasar ya hau ya ce ya dawo da kiran sallah rannan masallatan turkiya gaba ɗaya a lokaci da dama gonar ta sa karfe kaza duk ladani na kowane masallatan turkiya a hau mumbari a yi kiran sallah turkiya gaba ɗaya ta ɗau kiran sallah duk wanda ma ba ladani bai kiran sallah ga ranar kiran nan sai da ƙasar ta yi rawa sai da ƙasar ta girgiza ba a taɓa ganin irin wannan a tarihi ba tsakanin masu kuka tsakanin masu shiga hali tsakanin abu Allah ya tafi da kafuri a tatore kafuri kenan to kuma dai shi ya kafa kasar shi ya gina kasar shi ne shugaban shi ne uban ana ce ma uban turki uban turkiya uban turkiya duk gashi nan mutum mutumin su aka gani a ko'ina akwai ranar ma'aikata da ake ma ranar tuna a tatore ne duk baki ɗaya to har yau dai gashi nan suna abin sa ta wani waje suna kin sa ta wani waje Erdogan din gashi nan ya bi shi ta wani waje ya ki shi ta wani waje ya faɗa da larabawan sunnar a tatorin ya kuma kuma dai har yau dai su ne shugabannin musulunci dan yau dan haɗin kan musulunci duk gaba ɗaya a Turkiya yake duk gaba ɗaya amma ya riga ya cuci musulmi ya jefar da kalimancin musulunci ya riga ya jefar da kalimancin musulunci kuma har gobe gashi babu sai dai shugabannin musulmi ke gaba ki dai kowa kuma kansa yake amma dai a ce musulmi suna da khalifa kai daya duk gabaki daya duk babu dan haka gode Allah mu rike sarakunan mu na addini su yi kokari su kuma su san daular dan godiyo ce su san kujerar da suke kai mu rike sarkin musulmin mu da kyau mu rike in ma mun jira ma da dan gidan da za a kuma dawa ila a dawo da shi sharri da kaza kaza duk an sanda ne ga labaran so in baka zan kai dai ba zuwa ka hau ba eh kai dai ba zuwa ka hau ba to ai ka gode wa wanda Allah ya baka duk gaba ke ba sai yawa bari ya ce shekara hudu za a yi zabe wai menene za a kake da gidan sarki gidan Kano ba ban wanda zai keta ya keta ga gidan nan da wannan gidan tun rumfa tun kafin rumfa kawai, wanda zai keta ya keta ga shi nan duk da jihadi ya hau kan mutan Kano duk kuma wanda ya gudu ya gudu wajen fagen fama ya gudu wajen fama sai Allah ya kama shi dan wannan zamanin da ya bari a keta wannan me aka rage wa addini dan ziyarar zai sanatar wata ko zai sanatar sallah ko zai zo ya jagora kaza kaza kaza eh? shi zai jawa shi zai jawa nan bare wannan sarkin da Allah ba kan zai muke addini muke kula bare wannan sarkin da Allah ya ba mu eh? me addini ne malaiku su malamai suna da nasu in ko shugaba ne a ce jahilin banza jahilin wasu to malami ne bai a ce ai talaka ai sai na dan watsa ma dan wato mai hali ne in me duk komai to dole hasa da Mustafa Aqal yake ce wai me yasa ba za a yi wa sayyidina Ali hasada bane mai kyau ne malami ne mai karfi ne mai gaskiya ne mai kaza duk abu ɗaya cikin wannan an ka samu ka shiga uku duk wani da ga a yi ilimi a yi mu ilimi muke so ya ci hajjiya yake shi zai fara da malamin zai zira shi zai fara kiyayyen malamin ya zo na ai malami ne kowa ya ta malami ne na boko na arabiya na kawai me wannan kiyayya da kowa yake masa abinda ake hasada kenan saboda ba za a ce jahilin banza jahili shi kuma ya tafsu yana fadi da shi jahili ne ku zo dai ku shirya gaba ko ba za a ce talakan banza ya kawo masu kuɗin su yada ku zo ku shirya gaba ba a ce kaza kaza a kula duk da baki daya duk da dai karshen duniya ya zo dole haka za ta dinga fashi ma bailocin ne ya zo bailocin ne ya zo kamar zamanin kalimanci annabi da ba ya zo bailocin ne amma karshen duniya ba cika samun irin sa ba maimakon al'umma ta rungume da ce ta gode Allah a'a a tafi dai akan jahilai dai sai dai jahili wanda za a yi ta zagi za jahilin banza jahilin wasu in zai jawo aya ta sai an rurrufe ido haka mutane suke so yawwa ya ta jin tsoron ku saboda wannan a yi taimar girman kai a wannan zai tashi ya hudu ba ya ya an yau su nusu sannan mutane suna wani abu zuwa a yi sauke sunusi sardauna ya isa ya sauke sunusi in sunusi bai so ba me ba a yi ba ya isa sunusi da kansa ya zaɓi mulkin Allah saboda akwai kalifan Allah akan ƙasa a wannan lokaci akwai faila a wannan lokaci akan ƙasa ya zaɓi Allah ya jefar da sarauta kuma ya mulki mutane a cikin Allah ɗin. da sarkin karo ne kadai amma ya zama kalifan shehu ya na afirka gaba ɗaya kalifan shehu ibrahim kuma duk an ga wannan amma ba ma shawarar na yanzu ya cire haka ko da sulusun ba dan karfinsa da karfin shehu ba ya sha wuya wajen mukaddaman ba su bi shi ba har ya mutu akwai mukaddaman da ba su je ba wasu wajen duk suna nan wannan kalifan mu da ya rasu har ya rasu me wace shekara ishirin da wajen wace wahala ce bai sha ba a wanda ya ya bashi wata shida wace wahala ce bai to yanzu shi ma da kariyar kar a yau shi da wannan da ya sauka zancen kalifancin wahala zai sha da wata tabo wannan bayan yana da takobin a hannu ya rika takobinsa kar a hannu kuma duk mai mu baya a yabi bayansa ya kaza kaza amma sauran duk shirme ne duk gabaki da to yana daga ƙarshen ƙarshen zamani ne haka Allah ya yi kuma ƙarshen zamani ne kuma gashi ya faru a tatorin shi ya shi ya rushe kalifancin musulunci kafiri sinan ne duk gabaki da Mustafa kuma sunan sa Mustafa Kamal a tatorin an kwata sunan duk gabaki da to kadai mutum ya lokaci yana daga mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labarin sa cewa kafon shedan mutanen Najadu za su wulakanta Madinarsa, za su wulakanta daga Zabas, in dai Baitul Maqdis ya riginu to Madinarsa kuma ta rushe. To, malamai suka yi tashi ma mai zita ji ya yi kai da kawa, ta rushe wajen ma'ana, girman musuluncin ya rushe, girman annabin ya rushe a cikin ta. Daraja, maimakon ka je Madina don ka samo girman manzo Allah in ka je ne ma za ka so za ka yadda annabin a idan. bari wanda suke wa'annan makarantoci na na jidayyawan din na wahabiyawan din da gaba da ma'anar wahabiyanci dan na wahabiyanci sai daga cikin mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fi'ilan ba dan dai tun daga 11 September din nan Bush ya kalle su ba kuma duniya dai ta abu dai ya zo su da kansu kuma yan ta'addan an rungumo bam din ma an zo a jefa wa annabin ma kansa a kofar masallaci aka tare mai bautin gwamnati ya tarwatse a kofar masallacin soja biyar suka mutu biyar suka jirkita shi wanda ya tarwa da kuma ai ga kuma ai ga sunna ta yi kyau ko inda a so ba tsarin kuma ba ma an zo an jefa annabin ko limamin madina limamin makka wannan sallah karama din ramadan ne irin wannan shekara kamar uku kenan ko biyu idan biyu ko uku uku limamin makan da ya zo hudubar idi tunda sauran bai kwana biyar a yi sallah karama ba ke yahudawa ne sahayuna sahayuna sai ga binciken saudiya ya bayar a'a musulmi ne ma ustaz ga shi ga hotonsa ga dogon gemunsa ga kaza ko mai annabin ya shi kuma ko a fasa annabin a huta ko wannan wa adam a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahi Rahman. Sai da Saudiya ta ga kuma abin ya kai ta sanai ta da kanta kuma yanzu take a kasu duk kurkukun da ustazan ne a ciki. To amma kuma to in ta gama da to na kasashen da ta kakkafa ba. Da sauran kasashe ba. Duk da baki ya. Wallahi talla wannan ba wai gere ko dariƙa ko ga ai ma kowa ya ji a cikin sa dan kare. Kowa ya san gaskiya ce da gaskiya ce wanda kowa ya ji a cikin sa. Allah kiyaye. to wannan dai irdiya ba yana daga bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaibi karshen shugabanni da za a yi shugabanni da za a yi wanda su za su shugabannin fitintunu duk za ka ga motoci a kofar gidan mai littafi ya ce wannan misalan da manzo Allah ya bayar babu a zamaninsa dan ya ce a kofar gidansu duk gaba gida za ka ga kamar durkusassun raƙuma kofar gidan duk gashi nan durkusassun raƙuma ne mai littafi ya ce wannan motoci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma yaran su duk gaba daya sun aske keyar su mai littafi ya ce wannan irin wannan aski da ake sama daga galibin masu kare su ya sunan su masu kula da su ƴan ƙasar kowa ne za a ga duk irin askin su kenan masu kare su za a ga duk irin askin su kenan annabi ya bada labarin sallallahu alaihi wasallam yana daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari daular yahudawa da za ta kafu saboda shiryawa dujal a daular yahudawa wanda kuma zai zama kafitan din ta baitul maqdis din nan kafitan dan annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar baitul maqdis rushewar madina to mai littafi yake cewa baitul maqdis bata fara rayuwa haka ba sai da yahuda suka kama ta sannan suke gine-ginen nan sai gashi nan an gani kaza kuma da yakin da za a yi a cikin kogin urdun da Allah zai sa musulmin za mu zo da misira da siriya za su haɗe kai su yaƙi isra'ila musulmi duk su ta ba su a kakkashe su har da Yahudu ya dinga fuya bayan dutse da bayan bishiya, bishiyoyi suna cewa zo musulmi ga shi a bayana, duk gaba ɗaya wannan yana nan zai zo, su gama duk abin da za su yi, Allah zai. Akwai lokacin za mu zo wajen, akwai lokacin da da da Mishiran da Siriyan sun haɗe sun zama abu ɗaya. Ana cewa mutahida, ulayatul mutahida, wannan Amerika kenan. Arabiyyar mutahida, za a ga wasu wajen shau da yawa nazartar arabiyyar mutahida yana nufin haɗin kan siriya da misira amma da suka lura hadisin annabi zai tabbata yadda suka watsa sun fi mu karatun waɗannan abubuwan kar ba abin da ba sani ba zai da suka watsa aka haɗa su faɗa kowa ya koma yadda yake yana daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da Siriya da mutanen Siriya da mutanen Misir za su haɗe kansu yaƙi Yahudawa zama jagorar jagorar musulmi cikin yaƙar Yahudawa ya faɗi wannan. Har abin ya ɗan faru dai, aka yi nasarar wa'annan yakukuwa na wannan ƙarni da ya shige da aka yi, aka kakka yaƙin dujan ɗin Yahudawan Musha da Yana, Musha da Yana, da ministan tsaronka mai iya mayaran da duk shegun Isra'ila ne duka baki da. To, amma aka kuma watsa su. za su kuma haɗe kai albarka annabi sallallahu alaihi inda annabi ya faɗa zai faru za su kuma haɗe kai yaƙe su yana daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ƙarshen duniya za a jefar da rawani za a jefar da rawani sai hula za a tafi za a jefar da hulan ma sai kai babu hulan ma babu abu to yana faɗa yana cewa a wajen hadisin yace rawani girman mumini ne darajar mumini ne darajar mumini ne rawani da mutum ya yi rawani sai ga ya zama dattijo girman larabawa ne kuma ba wata hular sarauta suke sa ba kaza sun ma girman su ne wani hadisi wani hadisi kuma rawani hular sarautar larabawa ne wani hadisin kuma al'umma ta ma duk gaba ɗaya ba ta gushe ba akan fi'ira haka Allah ya halicce ta na Afirka ta yi rawani idan ta kai wannan lokaci in dai sun sa rawani suna nan akan musuluncin nan amma ranar da suka jefar da shi sun jefar da girmansu sun jefar da abu to a tatorin dai shi ya jefar da rawani duk gaba gida ya jefar ya sa wannan wannan hula ta turkiya da ta game kasashen duniya duk gaba gida daga baya din ma kuma duk ma aka ce ma duk a jefar da hulunan ma duk gaba ɗaya ma ya zama irin na turan kai ma duk a waje wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin shi yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari da shi gina gidajen zina zama ma ado ne da lafis da komai da likitoci da komai da waye ba wai wani abun ma kunya ba ina ne za a ce ma to je ka waje kaza duk gaba ki da lafis da komai wannan dai zai faru kuma a sarari yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ƙarshen duniya za a sa gajeren wando ka shafa gajeren wando irin wannan wando da yan bal kaman suke sa ya zama ma da shi za a yi yawo da shi za a yi kaza wannan tura na tun daga shirikwata din shirikwata ma ai yana da dan addini addini kamar yana dan tsafa tsafa a wannan da ga turan da ko wanda suka ci gaban anan da shi kansa ma na yawo ne cinya a waje ce mutane za su dinga yawo a kasuwa cinyarsa a waje da kaza to dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan bayan haka kuma da wannan irin gyara jikin maza da ake da adodin na host da ake cewa to duk annabi sallallahu wannan zai zo wanda shi zai kawo halakar al'umma shi ma duk gaba ki da wannan ya ya daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi cewa al'ummarsa karshen duniya ta yanke gemun ta duk gaba ki da kowa ma da saurayin da malamin da tsawon da kaza kaza wannan kasan mu ma faida da ta zo duk ta da da gemu ai da duk haka ake yanzu abin da kai ci ka shiga marokon nan gaggan gangariyan malamai malam na tashin hankali in dai ilimi ne da an ga kuma ma mukaddaman ma shugabannin za su ga wakili amma dai al'ada kasa ne ba gemu ya da haka mai gemu ba ko ne yazo duk kaza kaza ko shi sarkin zani da yana shiga kasashen kuma gemu kaza kaza shine ya dan yi kaza kaza amma limaman ma da kaza kaza al'ada ce ma ta kasa ka ai to da kusan amurka duk gaba ki da haka aka zauna a malikanci aka zauna kaza kaza shehu radiyallahu alaihi yana daga cikin wanda ya dawo da shi da ba alama faila biyar ne yin rawani gemu yin qabalu adqamatu salatu qadqamatu salatu zikiri gaje ko yawa a ce mai gemu mai kaza mai sage mai kaza duka ba daya domin gode Allah da ‘yan rawa suka so mai kuma shi ganin masu samari ma suka dawo da shi. Yana da kyau, a yi mai kyau da gashi nan akwai na masu kuɗi, akwai na masu miliyoyi masu sai mu ce ɗan zaɓi na mai kyau dai. Mai kaza kaza akwai na ustaz akwai na ba wannan yin buguzun fuska baka gashi baki kirin abu ko kyau ba abu ko kuwa fuska baka lalle ja abu ne gashi nan ba sa'a musulmi ana so a gan shi mai kyan gani mai kyan gani, mai tsabta mai kyan gani. A kama zalla ɗin sallah da tsaya faɗa wanda ya zo da kansa a burkice, gemunsa a burkice, annabi sallah bai magana amma annabi ya nuna masa al'adar maro ana magana da hannu. Ke ka gyara kanka mana, gyara gemu mana, annabi ya nuna masa da hannu, yana nuna masa. Ya je gyara kansa, ya wanke, ya kwantar da gashin, ya tace, ya aske gashin wuyan, da kaza ya gyara gemun ya yi kyau da haɗa da safe ya kyau yana zuwa mazalla ya ce kai ba kai ba sai da aka ga ya fi kyau duk gaba gida to gashi da mutum ya zaɓi nan mai kyau akwai wanda ko ba shi da gashi akwai wasu yan wanda suke yaƙar abin ya zama tashin shi ba an gayyace mu wani gari muka yi karatu wa'azi kaza a cikin karatun zancen gemun ya zo ne magana mai kyau irin yadda na faɗa ɗin nan ba na ce kowa sai ayi kaza kaza su wanda ake ganin kamar kishiyoyin namu ne su suka yabi karatun ma suka ce da irin wannan karatun ake zuwa arziki da waye zai yaki da wannan waye sai ya ce wannan duk abin da aka faɗa ba mai kyau bane kaza kaza kaza kaza sai ga ƴan uwan ne suka yaki karatu bai an ce a yi mu shi kadai ne sunna annabi shi kadai ne sunna annabi kaza kaza kaza shi kadai abin takaici To, akwai garin da ‘yan uwa kuma duk suna nan sun yage shi ma, saboda shugaban garin ba shi da shi. Shi kuma sun rubuta sun haddace maganganun da ya faɗa. Ya ce yana daga cikin abin da ya ya ƙaunata ina ma Allah ya mashi kuma sai Allah bai mashi ba. Gemu. Shi kuma ya shagiri ne wanda gemu kusa kusa bai tsulluwa a ƙasa gaba. Ya mutu yana da abin da ya roƙa ina ma Allah ya yi mai gemu amma babu. haka Allah ya shirya shi kuma ya shi kenan kuma duk mabiya kuma shi kenan a gari da an gama sai a zage shi ma dan za a fara dankowa ma ya ga dan abu a ga kaza kaza innan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam innan manzon Allah kuma su ma tura su a ga duk wani philosopher duk wani wanda tashi hankali da a cikin ilimin duk kaza kaza ko ya ganshi da shi duk kaza kaza ma'ana dai a zaɓi mai kyau a zaɓi mai kyau a yi yana daga cikin alamar faila zaɓi mai kyau da zai ƙara ma kyau ki mu ƙara kyau yake kar ka zo ka ƙi yana baki sai kuma farin ya zo kuma jikoki da surukai da waya su kira kuma ka ce za ka yi sannan kuma la haula la quwwata ba la ado ba sannan to sai dai kuma akwai wanda kamar dai da muka faɗa wanda kuma shi kuma bai fito masa ko kuma yan samarta ake ci yanzu kuma yanzu to samarta dai a yi a cikin abin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mai kyau nan ba dan na miliyoyin dan in ka tara kaza ko ne ga irin nasa amma dai a yi yan uwa sai dai in wanda ba shi da shi kuma kenan wannan kuma kaza kaza ko bare da tijai bare da tijai ma da ya kara musu kamala wa ba zai zo ba zai zo ba kuma kai ma zai sa ma wa zai sa ma da da da da da komai amma gaskiya kaza kaza to kan kuma mutum ya lokaci to wanda biya ya cikin ba da labar kuma duk wani yana daga cikin abin da aka so da biya fito da shi duk gaba ki da kafin yana daga cikin faɗin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al'umma su za ta koyi da turawa duka duk abin da suke sai ta yi koyi da shi yahuda da sa'in nan turawa ne duk sai su koyi da shi kaga duk anan aka tafi yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da shi cewa al'ummar sa za ta bar takalma da ta gada irin na larabawan nan irin wannan takalma da aka gada ana sawa na al'ada da ake sawa ta dinga sa takalmin turawa shine shi mai littafi yace shine jazu wannan jazu shine takalmin nan mai dogon wanda yake zuwa har kauri takalmi ne da an sa yanzu ma kaman ba shi amma da da sai da ya zama cinyewa dan binni shine wannan takalmin sa kamar yanzu daidai masu aikin kwata da shi ne aka na roba suke sa wanda zai zo har kauri sai dai kuma kamar sarafu masu hawa duk su ma suna nan da nasu na fata da ake sa haƙo da an bar to wannan na sarakuna da kaza wannan ya zama hufi wanda zancen teruwa kaza kaza akwai hufi safa ne kawai ba ya zama safa a da takalmin ne na tura da suka shigo kasashen nan takal saboda ruwa suka keto dajijjika suke shiga sojoji mayaka ne duka duk takalmin da ya ga haƙo shike nan wanda aka yi koyi da shi da matan da mazan da aka dinga sawa zalla ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam ya daga ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi cewa littattafan labarai na ƙarya za su yawa a zamanin ƙarshen zamani labari ne tun daga farko haka da ba ƙarya ne duk babu mutum ne ya zauna ya kirkiro ya littafi guda aka buga kuma ake sayarwa kuma kowa ka ga mutum ya ake ku yana tun daga farko har sai ya kare shi wa'ina littafan tatsuniyoyi da na tun daga su magana da ba mu ce haram ba a wani yana daga alamar tashin kyama wushe mutumin da zai tsaya yana zauna ya kirkuro ƙarya wanda Allah ne ba bai kaza ba irin wannan akwai labarurruka wanda sun faru da sahai na labarurruka wanda sun faru su fulai duma-duma wanda labarurruka ne na duniya labarin Iskandar Alexander dinnan labarin yakin su da Farisa, Iran ta yanzu ya labarin kaza, wa'annan sun faru a duniya an yi bada'i'in zuhur fi wa ƙa'i'in duhur. In ka za ka labar, wannan ba shi ba, wannan ba ƙarya ba ne. Abin da aka yi ne ake ba da labar, ba abin da ya faru ba ko aka yi, ko kaza kaza. A'a, irin wannan labarai na fina-finai, littafai na fina-finai, labarai na fina-finai, kuma ba wai na ƙasanmu kaɗai ko na Hausa ko na duk na duniya ne ma duka ba ɗaya. Ai, kowane duk da ya ga littafi ne. aka yi sannan za'a da waɗannan mujalloli da waɗannan daliloli da waɗannan abubuwa duk wanda ba ba labarin ƙasa na kirki a yau tatsuniyoyi ne kawai da ya cika abu ka ga mutum ya dage ba zai iya karanta izu ɗaya ba amma ya dage da karanta wannan littafai bare mata da kaza sun dage da karanta wannan littafai bayan a gama karatun kuma a zo ragowar ɗan lokacin kuma a kallon abu in aka ba wa Allah me aka ba kaza kaza to wannan ba komai kai da kace a koma ga Allah a kafa bandisha din da ko wannan din yana nan din bai isa ya kautar da mutum kara zai kai ne ka zo da laifi kai ne ka zo da laifi duk ga baki da Allah sallallahu alaihi yana daga cikin mu'jizar ya faɗuwa ya daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da shi wasan kwaikwayon kansa wasan kwaikwayon kar mutum ya gudu ya ce an ce haram ne ko kan abu ce haram ba amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasan gwaggo zai ba karshen zamani a dinga shirya abu ba Allah bai yi ga amma kuma a dinga shirya abu daga nan za a bata al'ada daga nan za a bata addini daga nan za a bata ya ka gani da littafi ya tashi akan wannan shi wani littafi ne yana nan ba a kasuwa ba fa wani littafi ne al-iktira'atul asariya yanzu ga Malam Ibrahim a daga a intanet ma ya saukar da shi. Ya dace duk almajiran a nemi wannan littattafai duk da baki a dinga duba su. Karanta shi yana da amfani kwarai da gaske don a san wannan. Abin da yake na alheri ne a shiga abin da yake na sharri ne a bashi ko ku a yi ma fosforima. In ba zai ba. Yana daga ba da labarin manzala sallallahu alaihi za a watsar da larabci duk larabawa masu koma turanci yaren duk kasashen turai su koma kasashen turai yadda turan suka rarrabu su ma su rarrabu a haka laraban al'umma ce guda ɗaya amma shi kenan yanzu wa'annan laraban ƙarƙashin faransa suke to sun shigar da faransanci da yawa a cikin larabci yanka ji larabcin nasu na faransa ne wa'ancan a ƙarƙashin ingila suka sa su shigar da turanci da yawa yanka ji turancin nasu na In- larabcin na na ingila ne wa'ancan a ƙarƙashin eh, italiya suke wa'annan kaza kaza shi wannan duk ya faru duk gaba ɗaya yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rada shi wayannan makarantu na zamani da za su yi yawa makarantu na zamani karatun ya yawa amma ba imani ba imani ba amfani da karatun sai rashin kunya haka karatun addinin ma ya yawa ka ga mutum ya iya filla filla da na'awun aya ko lugar aya ko ista'ararta ko kinayarta ko wane ne duka amma bai iya fito da lamarin Allah ba gashi ya shi ya fi kusa bai iya Allah ba gashi shi ya fi kusa ayar dama ta fi rai da ta nuna da shi kaza kaza duk duk gaba ki da zai zama to ladabin bin malamai ladabin bin wanda ya koya ma girmama wanda ya ga duk ya tafi kuɗi na bashi kawai ya koya mu zage-zage ma tsakanin malamin da almajiri zage-zage ne kawai kwali na nake so abin ya zama wani kwali ne kawai in na karɓi kwali shi kenan na gama da shi duk gaba ke wannan duk kuma ya faru wannan zai daga cikin alamomin tashin kiyama ya faru da in mutum ya dan san karatun ya dan sabuwar zai zo ya karantar ko ya bi Allah ya amfani al'umma da shi suka ce bayan yana wannan kuma ya je ya kama na Allah wanda kuma zai ladautar da shi da lamar a'a ko ma yana da na Allah da ya shiga wannan sai ga kuma ya so mai wannan Allah nan gani gani da rashin sai duk ya ɓata wancan lokaci duk ya ɓata duk ya ɓata ya mai da in addinin ne duk ya ɓata shi da ra'ayinsa in ɗariƙa ce duk ya ce da wancan ta ƙauye ce darwishu ne da rawishi ne yanzu shi zai yi ta zamananci ta wayewa kaza kaza a shi zai abin ya lalace duk gaba gida a nuni da kamar amana su fa yanzu a shi an fa- an tare ana- ana faɗa wannan duk gaba gida me littafi yake cewa wa hadhihi al madaris wa'annan makarantu hiya akhdaru khatarin ala al ita ce mafi hadarin hadari akan musulunci aka a aza musararin ala ita ce mafi cuta a bisa ƴan musulunci ba ma ture ba ture ko kaza kaza ba hmm? fa inna asbabul wahid ita ce sababi guda ɗaya tun kaza ya ala dini ita ta lalata addini ma gaba ɗaya ita ta lalata addini ma gaba ɗaya wanci za'ihi min shabab ta cire addini daga hannun samari dan da samarin nan sun waye kuma yanzu zancen wannan salloli na gidaje da wannan irin kibasoci da wayannan zikirai da wannan wannan duk duk ci gaba ne an waye ga zaka yanzu kuma kasar turai ne so mu hangowa sai dai aje zan je muhadara a ƙasa kaza zan je misra zan yi muhadara a zan je alman zan je kaza zan je kaza ba ruwanmu da darwishai ko lalata. Wannan shi wannan mai misali ya faɗa yau fiye da shika- shekara wajen tamanin ko abu. Idan zai zo ya gamu yau har ma ya jawo ma mutu mu rije mun ki abu ma. Tsoron imani dan jan ga mutum ya ce ni akwai abin da yake ya ɓace min imani sai ba abin da zai canja ni. Shi ne farkon wanda zai canji kuwa. Ɗan lokaci gaza kaɗan zai canji. Wannan a sanar yake. wai na abubuwan da littafin da ce mu yan zaman ne yanzu mu ke san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da na da karanta shi suka suka imani amma mu yanzu shafa shi muke yi mu taba ita wai yanzu duk abin da annabi ya faɗa taba shi muke yi sallallahu alaihi wasallam to akwai yayi maganganu da yawa da yawa akan akan duk gaba daya yana daga labaran abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan kuma ƴan wayewa na boko ma da kaza wannan ma zuwa addini kenan ma wanda gaba ɗaya ma sai su ci ma ba Allah ma gaba ɗaya ma duk su zubar da kayan addini ma duk gaba ke da duk gaba ke da ya ka kuma da ma na addini gaba ɗaya duk haka za ta tafi ai. Ba- ba- an- wanda ya ilimin ya ilimin ya ilimin ya ilimin ilimin har yawa ya shaci ba yace qur'ani ya ce shi ba waka bane amma da ya kawo wa shamsu wa duhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha wa samaa ma to wannan waka ne to ya zo wani abu ilimi ya yi kyau ke na kaza a Allah ma a Allah ma an ta ba ai kyau ga gari ya kawo aisha to su ne wanda wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين امنوا ما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم ما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء تروى شيء كوي كما آمن ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا أعلم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا كلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئ الله يستهزئ به ويمدهم في طغيان يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذين استووا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمر فهم لا يرجع أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يسألون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكيف يكاد بك يحتوى أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بصدر إن الله على كل شيء قدير يورور يوانا أي والله العظيم ده إذا كذاك قلت كما كاموس masu wa'annan abubuwa. In an ganka kai ka kula da lamarin addini ba to lalle mu ma ai muna nan. Amma da ba ka je ba ka cin ya tafi. Irin lamarin mu dan wayewa ne. Ka ji kamar za a sake ta yan wayewa za a yanzu. Da komai jin abubuwa ne in ba ka ga in an ce an ba wala za ka yi dan ba. Ya faru ma ba dan je tsoron je har yau akwai sufa ha'un ba wani hannu sufa ha'un. ba dan akwai wawayen ba har yau to da lamarin ya kare tuni lamarin ya kare tuni Allah ya haku karshen duniya ne haka Allah ya shirya haka manzo Allah ya faɗa da haka kai da an ce haka aka shirya kuma sai a shirya da kai sai a san kwaikwayon da kai kai ka yadda ka yadda ai ka ka yadda wannan kenan littafi ne da wakilin da haka ma duk aka jefa shi bayan kanta so man jani ɗaukar za ka yana yawan magana ba ku nan sai da su sai to to na asirai yanzu duk gaba gida duk gaba gida yana daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari na wannan zamani ilimi zai yawa da hudubobi da mumbarai mumbarai duk gaba gida billahi ce laccoci za su yawa muhazarori za su amma ba su da wani amfani su za na rusa addinin su za su rusa addini kuma fi'ilan ya faru to ana zai yi muhazara kaza wani zai yi lacca kaza wani zai yi jalca kaza duk imanin da kuka je da shi sai ya warware wannan shi zai tsora ku akan hanya ta zamani yanzu shi ba bai santa ba bai iya kaza kaza ba ku zamanto la ilaha ula'i wala ilaha ku kun fita daga wajen wurin ku kuma ku iya ta zamanin ba dike nan ku albalce an duk za ka ga duk bazarori masu yawa duk da baki da sai hana akwai mai kirki na kyan kalla duk da baki da to wannan kuma duk ya faru ga su mai littafi da ya gama yin mu hadisan manzo Allah su taba su muke yi da karanta su aiki aiki amma yanzu kuma taba su aiki to wannan kenan to karatu ne wato mai yawa a cikin waɗannan fasaloli ne masu yawa masu yawa kwarai da gaske idan mu dawo baya kan da akwai ɗan ragowar lokaci kafin mai addu'a ya daga cikin abin da ya faɗa yace tashi birrika za su yawa birrika kamar yadda ibn mubarak ya rawaito da wannan a cikin maratilin hasan basari yake manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyama ba za ta tashi ba har sai an ɗauke ilimin kuɗi ya yawa alƙalami ya bayyana kasuwanci su yawa kasuwanci su yawa nasa'i ma ya fitar shi ma daga amru bin taghlab daga manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga alamomin tashi kiyama kuɗi su yawa kuɗi su zubo muku kasuwanci su yawa alƙalami ma ya bayyana biyo ma'ana biyo alƙalami ma ya bayyana to ita wannan duk yana daga zai bayyana su mutanen da wayan har talafin na sai suka ce marubuta ne na da da rubutun ya yi kyau amma wannan duk ya kawo tun daga daula abbasa harunan rashid shi ya fara yin takarda ta larabawa shi yasa aka zo da mutane daga ƙasar china suka fara yi man takarda da tun daga annabi sallallahu alaihi aka aga dama tun daga talatale har zuwa haruna rashid a fata ake rubutu a fata ake rubutu misra mutanen misra ne suke da wata wayewa tun daga fir'aunoni suna da bardi wani irin ganye ne suke wani irin abu ne kaman kainuwa na ruwa mai kwari na suke ma wani irin technology su tun na wancan tun fir'aunoni su haɗa shi su haɗa shi har ya zama ya kwarin takarda ya kama kwarin takarda har yau gashi nan suna siyar da shi suna yin hotunan su fir'auna din nasu wannan Egyptian culture din suna yi a jikin abu za ka ga ba takarda bane ba zani bane amma asalin sa daga ruwa suke yi suna ce ma bardi warqul bardi to su mutara suna da wannan wayewa su suna da wayewa tun ta dadewa kwarai da gaske to amma laraba da fata suke abu duk da rubutu ga annabi na fata wanda sahabbai suka yi har zuwa zamanin Haruna Rashid shi yasa aka zo aka je aka zo da masu yin aikin takarda daga China su suka zo suka yi mata takarda farkon takarda da suka yi da farkon rubutu da ya da komai su suka yi to kuma daga nan takarda ta soma shigowa cikin al'ummar musulmi takarda takarda kuma aka soma rubutuka da takarda kuma har tashin duniya duk gaba da kuma tura aka zo ake wannan yin littafai na na abu kaza kaza to za ga tun ana yin rubutun da gashi can ƙarshen ba wajen gashin ba can ƙarshen inda yake jikin kaza ko yake cikin abu to shi za a samu gashi mai kwari na jumuna ko na abu sai a fike shi da da shi ake yin rubutun a dangwali ta wada da shi ake rubutu daga ha aka zo ana yi da na gamba sai duk mun kawo wannan kuma to kuma har kuma taho taho taho taho har wannan karni kuma aka so ma yin albiro din amma na karfe mai alƙalami ne amma na karfe alƙalami ne na karfe wanda inki za a zuka a jiki tun turan suna yin da tawadar irin yadda aka saba har kuma suka to wannan ai yawo da tawadar ma ya kife ya bata kaya ya kaza kaza in ruwa ya taba shi ya kaza kaza suka kago kuma inki ya zama inki ake jawo shi ma inki aka yana gubi ya lalata shi kaza kaza tafi tafi aka ci gaba kuma har biro ya bayyana waya zaharul qalam in dai alƙalami ne ayatin Allah shi ya fara halitta ma cikin wani hadisi hakika muhammadiya a wani ma kalaka wallahu alƙalam dukkan za kaza to kuma dan kaga nonu wal qalami wa ma yusir to har kuma biran ma ya bayyana kuma fa shi kenan kowa ma kuma ya zama mai rubutu a sauki ba ka jiran sai ka dangwala tawada ko na manto tawada ta a gida ko kaza kaza biran gashi nan tawadda tana can cikin kai ta rubutu kai ta rubutu ya kare ka jefar ka siyo wani kuma gashi nan tiriliyon a duniya ba adadi ba adadi Allah ne ma yanzu ga mutum yana rubutu da biro a ce haziran ya kare mu a makaranta ma da ai burgewa ne ma mutum in ya ga ya yi rubutu da biro ya haziran ya kare fitowa zai dinga nuna ɗalibai ku ga biro na na yi rubutu tun daga farko yanzu har ya kare wani ma yace ni ma zan an kaɗan kaɗan ga ya ɓata ko ya je ba duk kaza kaza to ga biyu wannan ba ko kuma karatu ya faru komai ya faru kuma komai karatu ma kuma da aka sa biran karatun ya waye kuma komai dai gashi nan shi ma wani magana ce mai zaman kansa tunda ai salima hakika muhammadiya ne shi shi biran ma kansa hakika muhammadiya ne ake nufi farkon abin da Allah ya halitta alƙalami sai sai kuma wannan azalat ga sai Allah kuma da aka rubuta abada ta a ciki duk gaba kida sai lawfil mahfuz wanda duk abin ma kana ma ya kun duk ana na an rubuce shi a kuma lawfil mahfuz duk gaba kida ko kuma wahidiya din to kuma kuma sai kuma kaunin kuma da aka alamul jabarut kuma da aka tabbatar duk gashi nan ko an yi wannan karatu duk gaba kida yana daga alamar tashin yawa cewa alƙalami zai bayyana kuma ya bayyana kuma an yi amfani da shi kuma a take anan mai littafi yake cewa wannan kuma ya nuna bayyanan littattafan da za a dinga rubutu alƙalamin kuma wannan ya nuna bayyanan makarantu din da alƙaliman duk za su ta aiki a ciki lalle wa'annan makarantu na zamani sun wayar sun ciyar gaba da ilimi sun yi kaza alƙalamiya amma abin mamaki duk hadisan nan kuma da ingantattun da mabiyan dukkanin hadisan nan da muke kawowa na abin tashin ba wani hadisi da aka ce maudu'i sawa annaba aka a'a ba a faɗi wannan ba kai ba mu haɗu ma da rarrauna ba sai ɗan kaɗan sai dai a ce hasani ne ko kuma a ce sahihi ne ko hasanin sahihu duk waɗannan hadisai amma ba ba wanda aka ce kariya aka yi wa annabi duk waɗannan abubuwa yana daga haɗarin magana kenan ka san abin nan lalle tabbatacce ne duk gaba ke to kuma waɗannan makarantu duk gaba to amma abin mamaki kuma ga alƙalamin ya bayyana ga makarantun ya bayyana ga littattafan sun bayyana ga ilimin ya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce za a tauye ilimi kuma amma ilimin ya ja baya gona haka ashe kuma ba dai wannan zancen ilimin duk da ake ba ba wai ba an ce a ban su ba a a ji a yi su to wannan ilimi ne wannan da ya ja bayan shi za a nemo ilimin addini ilimin fikihu ilimin karatu ilimin kaza kaza to lalle fikihu za ka kamar ya dan ja baya shi ba fikihun fa ba na dakikanci ba mutum ya tsaya shi dai sai abin da karamin littafi ma ko kawa'iji ya faɗa kima kiman littafai ga sun daga sun mutawwana ko su kaza kaza ko hadisan jiya ce ba ruwansa mu dai ga wanda muka gada zai ce wa ya gidan ne da zaka zo ka karanta kawa'iji a wannan zamanin Allah ya saka wanda ya yi shi da alkhairi Allah ya saka zamanin da aka yi shi da alkhairi Allah ya saka mutadi ai yan wancan zamanin da aka yi amma wannan zamanin da karatu ya yi yawa rediyo ta fito ta yada addini mai kyau karatuka sun yawa hadisai sun fito a intanet a komai in ma ba za ka iya karanta ba ga intanet ne yana karanta ba in ma za ka iya fassara ashe yana fassara ma kowa ya ka ce za ka zo ka wannan rashin fahimtar zamani rashin fahimtar zamani ya fara lallai kuma yanzu ai mutum ta tsaya ma kuma dole ne mu wannan karatu ne kuma ma yayi baya ba yayi baya ba ma kuma ya san karewa ma duka baki da amma dai wannan karatu na zahiri ga ai yanzu ne ma ake yin course kala kala fanninnika ga su nan sai iya karfinka sai dai ka gudu ka bari ka ce yanzu dai ka hakura da jami'an nan amma ba wani lokaci da za ka kai ka ce akwai karatun da duk ka huce shi nan da aka hawa samara nan ka san ga wa'ansu nau'ikan karatu kuma duk baki da kar kuma akwai karatu ce da amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karatu zai ja baya karatun addini karatun imani wannan karatun tsarkake zuciya ka ai babu ma babu ma saboda wancan yakin wannan ma iki yakin wannan ma iki shi kuma mai wannan din yana tsoron to kan shi ma ya je ya shiga ya koma haka da mugunta aka raba su kan kuma ya je ya haka wannan ma yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai ba mu tsoro da yawan rashin lafiyoyi da wanda ma ba a san su ba za ka ga yanzu asibitoci sun cika da marasa lafiya ba adadi kowane asibiti za ga a cike yake har ba gado kaza kaza amma abin mamaki za ga likitoci cikin wuya cikin binciken kala kala an zo musu da rashin lafiyoyi da wani ba su san su ba ba su karance su ma ba su ma abu ga su nan suna faruwa ga rashin lafiyoyi ashe takin zamani ne akwai mai faɗa ciwon kafafuwan nan ciwon ka a ce duk bataleza ne wance shinkafa da ake ci wance mai da ake sha wance kaza komai dai a dora kaza kaza to zamanin ne da aka zai bayyana kuma ila i gaskiya ne zamanin na rashin lafiya zai zo Allah ya kawo sama rashin lafiya an je da aka gina asibiti a Senegal sai da bature wajen wata guda ba wanda ya zo ya ce mako kansa yana ciwo wajen wata guda shi kuma bature bai so ya amfani da shi ba to ya aka ya aka ba a shiga to sai masana suka ce to a nemo abincin kasar duk gaba ɗaya a kawo duk aka zo aka yaba abincikan da suke ci aka ji aka kai suka yi binciken suka ce in dai mutanen suna cin wannan abincin ba su taɓa rashin lafiya ba ba su yi rashin lafiya ba maza maza a kai musu ɗanyen shinkafa su ba su da kwakwaran shinkafa ma irin tamu tana da sai ɗanya sai sun turara sannan su dafa ya je a ƙasa za a gani za ka ga abinci ɗaya da daɗi irin girki da an ci a sannan a da a kai musu ɗanyen shinkafa a kai musu shinkafa a kai musu man gyaɗa da a kai musu a ai ana fara ji aka so majeriya a asibiti aka so majeriya a asibiti kuma za ka ce ka a ci wannan siga wane ne da da ba a shan mangwaron ne ba a shan leman ne ba a shan ai duk ana shan wa'in ba a shan rake ne duk ana sha a tunda kuma aka so ma dan aure da waye kuma gashi nan takin zamani takin kaza kaza kaza kaza da ka dan sha leman nan ba ce ciwon siga ya kama yanzu ya ga mutum ka kula mai ce ai ba na shan wa'in abubuwan duka ciwon siga kuma duka ba ɗaya to gaskiya ne kila da Allah ya lokacin cutar ya zo kuma duk sai alamomin abubuwan da zai sa cutar kila ya zo kuma ko ba a ci wa'annan ba tunda dai zamani sai cutar ta zo sai cutar ta zo saboda zamani to wai su suka saboda wani hadisin kuma ce saboda lalatoci ga duk wani abu ga shi nan ya bayyana kaza kaza kuma shikenan a duk nau'in sako da aka ci gaba da yi ana yi Allah zai kawo nau'in azaba da zai yi kaga zamanin bani Isra'ila ya so madawa kenan bani Isra'ila kanu la yatanahawna an munkarin fa'al su ba wani wa'azi da zaka musu ci yayin da Allah ma yanzu su ga ya man magana to to karshen wa'azi kuma ai ya kare kuma ko kuma ba wani gargadi da zaka musu to sai Allah ya dinga sa musu haraji ba wa'azi ba kuma amma duk in sun taba haram din sai annoba ta kama su sai kwalara ta kama shi kenan ya haramta a kansu wannan abu saboda sun san da sun taba su mutu yanzu Abdullahi bin Salam wannan shugaban mu ga Yahude sahabi shugaban mu da ya musulunta a wajen Annabi ya yi in ya ga ana cin rakumi a gaban Annabi sai ya dauke hannunsa Annabi sallallahu alaihi kai ba ka musulunta kamili ba kai yanzu ba Yahude bane kai yanzu Hanibi ne dan ka koma kuma cika Annabi Ibrahim musulmi ne kai ba Hanibi Abul Qasim baban Alqasim in muka ci wannan mutuwa zani yanzu na ci wannan kwalara za zo mutu ba zan ji kai ba komai ci ce ina abar kasu ai ba zai yi ba ban abun ba zai kai ba za ba zai kai sai sai da sama ta shiga ala kai udkhulu fi sirbi salmi kafa kai a gaya mafa a shiga musulunci gaba ɗaya ko a fita ko dai a shiga gaba ɗaya ko a fita kan a dinga ya dinga tuna wani to sannan kuma alhamdulillah ayar san ya shiga musulunci gaba ɗaya kuma Allah ya bata wannan abubuwa to haka suke to mu an zo zamanin da wa'azi ya amfani da za ka to a uzu Allah kai mana mai kyau sai kuma haraji haraji ya dinga biyo baya gashi nan abinci mai daɗi da zulmiyar menene haramna alaihim dayyibatu nuhillat lahum menene haramna alaihim dayyibati nuhillat lahum wa fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim dayyibati nuhillat zalunci ba har kawai ni Allah ban son wai a ci daji to da ban son a ci daji zan yi shi a'a zaluncin su ne ya jawo ba ta hanyar da za a dafata da sai sanan dan haka na haranta musu mai daɗi fa bi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyibati nuhillal wa bi saddihim an sabilillahi kaseera aka zihim ar-ridha wa qawli inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah da wadan to in isa mu muka kashe dan maryama ma'aikin Allah ba dai kun ji annabin azo an kashe ma'aikin Allah sai kara yahudu waye ba falastine kuma ba dan kiyayewa Allah ba Allah ma amma to in isan ma annabin azo an kashe shi sai a wal sadi an sabilla ka to haka to cututtuka za su faru saboda zunubai da wata haka ba su da magani sai istighfari ma'ana ba wai ka a nemi likita ba a a yi likitancin a yi komai din sannan a koma wa Allah a ta istighfari din ana na likitan ba ba wai a ce wai an bar na likitan ba kala kala saboda abu biyu ne ya haɗu cutar akwai sababin abinci ko sababin wani abu da aka ci wannan sai an je likitanci kuma shi ma na abinci ko na sha ko na shaƙawa ko na shafawa akwai kuma sako to shi wannan istighfari ne zai maganinsa kowanne sai an samu maganinsa to yana nan to ji ba abun mamaki faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cutar ɓarin jiki da za su dinga samun mutane kuma ga shi a wannan zamani Allah ya abu ma ya ɗan sauke a wannan zamani kan Allah ya ɗauke shi ma amma ba wuya ka ji saboda mutane sun bar ƙaho sun bar sun bar zuciya jininsu in jini yawa jinin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce na hore ku da ƙaho saboda yawa jini yakan yi wa ɗayan ku bori ya kai shi kabari yanzu yanzu jini yana da wani irin bori da yake a ciki shi ma saboda ka ci wani abu da bai dace da shi ko ya yi yawa ko kaza kaza kaza yanzu yanzu ya yi bori ya hauka ko ya hau kwalwa ko ya abu da ya buga yanzu kan an ce a yaya hawan jini to jinin na a ɗan rage shi mana yana da maleji kuma yana da maleji kai yayi yawa kai yayi ƙasa kai yayi ƙasa kai yayi yawa kai yayi ƙasa kai yawa yana daga alamar ka san jini ya yi tsuma zai yi bori ka dinga jin abu a tsakanin fata ka da naman ka kamar tafiya kiyashi ka dinga jin kamar tafiya kiyashi ko tafiya yamama haka a abu a tsakanin fata ka da abu ko kafa ko cinya ko jiki ko haka ko kafada karfada kafada ka ji waje yana nauyi to maza za a kira a dana ma kaho maza za a kira a yi kaho a dara kuma fina annabi sallallahu alaihi wasallam ranar isra'i ban shige wata sama ba sai mala'ikan su ce mun ka hori al'umma ka da kaho ban shige wani mala'ika ce Muhammadu ka hori al'umma ka da kaho Muhammadu kan horar mu kada kaho. To, likitoci ba sa san irin wannan karatu, ko kuma ka san likita Allah ya dada shi. Yaban mu na addinin mu daban kuma na likitancinsa sa daban. Ai kaza kaza. To amma ai gashi na ana gani. Yanzu Allah ya ji kan mai unguwar mu wancan da muka taso na Allah ya ji kansa. Hawan jini yake da shi, cuta yake da shi. Daga nan kofar gidansa ba zai iya zuwa bakin titi ba sai ya huta sau wajen uku. shi da bakin sai ya gaya mana sai ya huta wajen sau uku rashin lafiyar kaza kaza ikon Allah yana maganin yana kuma ɗin amma dai a haka yake ikon Allah sai aka yi ruwa sai wani waje daga ɗakin sa ya zartare ya faɗo ya faɗo mara aka ya fasa maka kai ai fa jini ya zuba jini ya zuba aka kai asibiti aka yi treatment ɗin aka yi maganin wannan jini aka yi komai kaza kaza ai sai ya ji kuma wata lafiya ta zo yanzu kuma zai zo har bakin titin ba hutawa ba kaza ka wai me ya faru ne sai wani ya ga ai jinin nan ne da ya zuba dama shi ya ma yawa shi kaza yanzu da ya zuba shi kenan ka samu lafiya kaza sai zai ke tambaya to haka ne ta ce kwarai da kaza ce ai ka dinga yin kaho ko kan wata wata ko a shekara ka yi ka duk inda kake ji ya dan yin nauyi duk inda kake ji yana dan kamar tafiyar tsutsa a jikinka ko a shekara ko abu kaza ka dinga yin kaho a dan rage shi wayansu kuma 'yan zamani yanzu su ma suna kamar zamanin sai su je asibiti sai jini ya mutu a kwasa duk dai kafan ne ba wani abu ba duk dai a kwasa duk kaza kaza to sai ka ga to ibn Allah ko ya yi ko bai ba kuma ibn Allah da Allah ya ma shahada zai ma yana safa da marwa ma ya wadi yanke jiki ya wadi sai dai daukar sa aka yi a nan wajen ya tafi umara yana safa da marwa a nan yanke jiki ya kaga wannan duk alamar jinin ne duk gaba ki da to shi ma wani cuta ne in yayi yawa duk gaba ki da ga cututtuka su shige shi sai ana gyara shi akwai abin da ake sha wanda zai wanke shi ma duk ga baki da su turan suna da shi na gargajiyar suna da shi abubuwan wanke shi da abubuwan kula da shi jinin ma shi ma da hanyoyinsa da suka toshe ko suka yi kaza ka duk gyara shi kula ake da shi duk ga baki da yana daga cansa tana shiga cikinsa da komai akwai magungunan da ake sha duk kaza kaza yana daga maganin hawan jini babba lalle wannan kunshi da mata suke irin na da ba irin na yanzu ba wannan fulawoyi shirme ne wannan irin kunshi da mata suke na da za su iya wannan kunshi kuma su yi man ado irin kunshi da mata suke kuma yanzu an yi zamani akwai kemika din za su iya suwa in yi bakin in bakin ne ba sa so in ya gama jan na ado din in zai ga ya sama wannan bakin akwai abin da za a wanke kaman da shi ya zama ya ya fita ko ina wasan dai akwai abin da za a wanke da to irin wannan kunshin na lalle ɗaci ne da shi kuma magani ne magani ne akwai ko mutumin da ya zo ban rike kan karatun ba akwai mutumin da ya zo ya kawo ƙarar tsutsa farce farcinansa duk suna yin tsutsa ya lalace farcina su lalace din nan su mutu su kaza kaza to sai aka to ka je ka dinga jika lalle idan ya jiku idan ya jiku ka tace ruwan ka sha, ka tace ruwan ka sha, zai ma sai tsutsar ta tafi faracinan suka dawo ka kunsa kuma lallan. Shi kenan ya dawo lomala ya tsunsa ya kyau farcensa ya kyau kaza kaza. Sahabbai ga hadisi ga sahabbai sun ce ba mu taɓa zuwa mun ka annabi ciwon kafan mu ba. Wani waje yana ciwo a kafa sai manzo ya ce ikun shi. Ikun shi. Yanda an ga mutum ya ce dan dautu ne. kaza kaza kaza to ba laifi tun daga safa ta zo in dai ciwon kafa ne kaza sai kai kunshin ka sa safa fi'ilan kuma yanzu wannan zuwa kanan da muka yi kwanan nan mun je da direban da ko tuka tuki zai iya yi kafa duk ba ta iya ko bai duk gaba ɗaya na ji wani to dai akwai magani da ya kunshi kaza kaza ya zama ka kunshi ma sai na hana shi ma fitowa sai sata ba da idan wannan to shi magani ne wallahi wala ta ta ce akwai ran dauda a ciki yasa wallahi ya warki da kaza kaza to magunguna ji an ce ba na gargajiya ne ko na kaza kaza kuma kuma aka zo da wannan zancen kan jama'a kakka yadda ai ma tsaho saboda askar ba ta da to tun da dai kowa yana iya yin aska kowa ya aska sama ka aska ɗan naira ɗari biyu ya tawa ka aska mai kyau bare kuma yanzu ta zamani wanda ake sa reza ta fi rashin zafi ma in aka yi ma tsaho da reza aka yanyanka ba rashin zafi ba kuma abu ne da yake nuna namiji kan da jihadi ka tuna sahabbai da aka dinga ta jibi ranar badar wannan sahabi da ya kashe Abu Jahil ya ce ikirman dan Abu Jahil ya gano ni ya zo ya sauke min kafada ta sai rinduna ta shiga tsakaninmu da shi hannuna ga baki daya fatan nan ta hamma ta ce kawai ta rike hannun da kafadar yace haka na dinga yaki yinin guda har hannun ya dame ni da zafi na take shi na bingiye shi na cigaba da abu wannan ba wannan ai ba mutum ba ne gana dan yanke wai yo Allah hannuna ya yanke kaza kaza to bari dan ka san isa abban nan ba za su ga wanzan da kakkar kakkar na tashi da gudu ya an gama yanka amma ta biyu inda wanzan ya dan sama a kai kai ga mutum ya tashi da gudu Allahu akbar sai an ji so kowa ya san jikinsa da kaza kaza Allahu akbar ada ada in ta kunu ta lamuna fa inda ya lamuna kamar ta lamuna wannan sunan Allah kada in kuna jin zafi su wasa jin zafin ne yau shi mutum ya ce kuma ina jin zafi ta shehun mu adamu ka ce kai da jirgi zai hau kanka kuma shi zaka ce sauro ta ji sauro da wannan mu da haka a dinga kula da magunguna duka ko kuma in Allah kaga galibin maza suna kai da kawowa suna fita sana'a su je kasuwa wannan kai da kawowa din ma yana daga tire yana da wannan magani ne duka baki amma galibin mata suna cikin gida a zaune duk kuma irin wa'annan abubuwa da yake musu maganin hawan jinin sun watsar da shi babu ya kaji ya hawan jinin ya fi damun su ya ya fi kashe musu ɓarin jiki ya fi kaza kaza duk wanda aka ce tekun shi ba na wayo to wannan na gane jibi tsofaffin ta sun gama lafiya san wani zancen hawan jini ba kowace tsohuwa ga daga da ita shar jikinta da kunshi har so muke aike mu siyo man gyada za ta tsohon zaka suna sai da man gyada da ganin tsohuwa ta dan sa ta sannan ta dan yabo man gyada din nan ragowar dan man an ta musu gyada ga hannun yana da kyau ba san ma meye wannan ko shiga a kuma wannan sha'awa yake ba sun yi lafiya wayannan cutukan sun ba san su ba akwai su a zamanin ba ba san su ba jibiya su da ba ma wa'yansu ciye-ciyen ma masu a zamanin su yadda suka gyara amma mu da duk abin yana zamanin duk an ce kauyanci to kuma gidadanci ko kaza ta ka zauna da lafiya kai gidadanci ka zauna da lafiya ai ya buka je kai wayewa kuma kudin asibiti ina kudin yake allura ɗaya kaza kapso ɗaya kaza kaza da gugun magunguna yanzu kunshin lalle naira nawa ne kunshin lalle naira nawa ne ya fi kyau ya fi kaza kaza amma yanzu da kafa ka kai namijin da kafa matar ka sai dai a ga ɗaya karama ɗaya babba ne shi ne za a gane wannan namiji wannan na abu ai farin kowanne ba a zai dai wata ‘yan fulawoyi iri-iri da ya kaza kaza da Allah kuma kyau ne da in ma adan ne ma a zo da yanzu mutane wannan daga yadda suke yin kunshin da abin sai ba ka sha'awa ka amfaninsa da kaza to ga basir su yawa to an ce ko basir kowanne cutawa daga Allah yake amma ba su ya daga cikin abu mai matsala inda a ce kowane ɗan adam yana da shi don hawan jini ma kowa da jini amma dai sai ga wani ya gama maka amma ba su shi ma da abinci ya canja za a ga ba su da cuta ce jibi imran bin al-husayn Allah ya tsaro albarka ya karɓi ibadodin mai wannan sahabi wanda an faɗe shi ma an yi addu'a karɓar ce imran bin al-husayn mai sani ba wa irin na sayyidina Hussein mai sun ba sahabin manzo Allah ne sai ya cutar ba su saboda tsabar wahalar cutar ba su da ya dinga yi har mala'iku su ga suke su gaishe shi ganin mala'iku yake burukuru kuma haka ne ba su in ba ga mala'iku ba ma ka ga aljanna ai ba su in yi yawa yanzu mutum zai naka ne kamar taigo ne ya yawa to an mala'iku shiga suke su gaishe shi ya ce da manzo Allah har dai ya gaji ya rasulullah wallahi na gaji imam addu'a Allah ya dauke ba manzo Allah ya ce Allah ya dauke ma shi shikenan kuma sai ya daina ganin duk wa'annan abu a zuciya rasulullah ba akwai wasu mutane ma masu fararen fuska kyawawa wanda ba su a zamanin nan ba su kuwa suke su gaita ni ne hira zan lace ai mala'iku ne ai mala to to yanzu me yasa ba su ci ai kawar ce ja in dai dan wannan cutar ne wa'annan suke ya rasulullah iko yi addu'a Allah ya dawo da shi ba so me zan yi hakuri ba ran in dinga ganin wa'annan muna hurɗa da su akan a ce na warke ba na ganin wa'annan to karka ce kuma kana za ka tsaya a yi maganin ba su imamu shafi yana cewa ina ma yadda na iya karatu haka na iya maganin ba su sabida an ce in yi makaranta har sasa yake sa a ƙarƙashin sa ya zauna a kai sabida jini yake zuba imamu shafi da akan tasa yake zama ya ta yi sai an je an zubar da jini dole da tsawa ba su da kiyaye mu to akwai abinci cika shi ma ya ji magungunansa saiwan malgan nan da hannu mutum ya dinga jika su yaro dai kai yayi da yawa mara aure kai yayi da yawa yaro kai ma saiwan malga da hannu amma ba su ba dan goyo bane kowa ma yana da shi kaza saiwan malga nan da hannu a dinga shiga dan abubuwa masu dan taci din nan in dai mutum ya san ya sha zaki ya sha mai kwa tsohi ma tana ce an ga yaro a gida ya cika kara sautin din nan ya cika basir ne maza maza a bashi maganin basir da abubuwa duka baki daya to Allah ya bamu lafiya kuma wannan yana daga cikin abu kuma to ku ji a daya Allah ya bamu lafiya da tsawon rai ne albarka istighfari duk yana dauke wa yannan mun gode Allah da Allah ya hada mu da waliyan da suka tsora mu akan hanyar istighfarai da salatai da magungunan ma da komai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin ya kiyaye addinin mu nan wannan karatu na Ramadana ya zo karshe insha Allah mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana farkonsa Allah ya nuna mana cikawarsa ya kuma Allah ya saba wannan ne karshen zaman mu da Ramadana a wannan a wuraren karatu ba ko nan ma ko a ina dai Allah ya saba wannan ne karshen karatu mu ba kuma Allah ya ba mu himma da za mu ci gaba da waɗannan karatuka ba sai Ramadana ba wannan alheri ne karatu ne ba sai Ramadana ba kuma na Ramadana yana da wani kususiya ta daban saboda ana cikin azumi zuciyar mutum ta yi safa'i kunnansa ya gyaru idansa ya gyaru komansa ya gyaru to sai ya ji karatun yana shiga yana fahimta yana komai saboda kuma ba ma inda zai je kuma to amma da an ci an koshi kuma ana son yawo shakata kaza kaza a zauna a jin ma ba sai ga ba lokaci duka baki daya mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah da Allah ya ba mu wannan iko Allah ya sakawa annabi musuluncin da alkhairi Allah ya sakawa shugabanmu da alkhairi Allah ya sakawa shehu Ibrahim da ya mana wannan tafsiri alkhairi mai girma a cikin wanda Laraba suka ga amfani suka tara ba Allah ya saka sai Muhammad da dan jejiba da ya tara mana wannan Allah ya saka shugabanmu da malamanmu Allah saka iyayenmu da kakanninmu da dukkanin wanda suke taimakon mu iyalanmu duk gabaki daya Allah ya kiyaye da abokai duk gabaki daya wannan al'umma da muke tare Allah ya kiyaye mu Allah ya saka kowa da alkhairi hal sai da su yi gurin da suke ta komai da dukkan musulmi na duka Allah ya saka da alkhairi duk in kaga duk in kaga waje tana harka albarkar ciki ne duk in kaga wata harka abu yana ci gaba abu yana faruwa to albarkar waɗansu na ɓoye ne albarkar waɗansu na ɓoye to duk wannan zaman karatuka da duk wannan kai da albarkar waɗansu na ɓoye ne cikin mu kuma ba na wani can waje ba sarkar yan uwa da ake tare da su himman mu ce ya mu kaza kaza duk dai abin nan da shehu ya faɗa alkhairi har Allah ya samu an suke sha'awar haka Allah yake kawo mana mataimaka daga Allah duk gaba ke da to Allah ya tabbatar da mu a kai Allah ya amfane mu, Allah ya saka wa duk wani mai alkhairi da alkhairinsa, duk wani mai da wanda ba shi da shi ma yana da niyya, duk Allah ya saka kowa da alkhairi, Allah ya ba mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, koyi da waɗannan shugabanni da muke tare da su, farka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya dada mu, Allah ya dada mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ya nuna mana idi lafiya, ya kore mana abubuwan da za za a ci a sha a yi sadakoki a yi bikin idi a yi komai na idi Allah ya buɗa musu ya barka annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya gyara mu a cikin Ramadan nan Allah ya tabbatar da mu haka har bayan Ramadan ma Allah da iko ne Allah ya kiyaye musulmi da musulunci duk gaba ɗaya Allah ya kiyaye kasashen musulmi Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya kiyaye ɗan kasar mu Allah ya kiyaye shugabannin mu ya sa musu adalci a cikin zuciyarsu Allah ya bai mana zunuban mu ya sa musu adalci a cikin zuciyarsu Allah ya ba ya dora mana wanda zai zama amfani ne da ƙasa amfani ne ga 'yan ƙasa barka annabi Allah ya taimaki sarakunan mu na addini barka Allah ya dora su akan hanya addini ya sa su san abin da suke kai su yake wayannan fitintunu da suke faruwa daga kanan da ko ina ma Allah ya mana maganin su barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiga da karfin sa ya mana maganin su barkan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara wa shugabanninmu na addini malamai da shehunanmu da duka kara musu lafiya da iyayenmu da dukkanin yan uwanmu da iyalanmu da mu gaba da duk Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi Allah kai mana abin da kake ahalinsa kai ahalin girma ne kai ahalin buɗi ne kai ahalin rahama ne duk gaba daya malam mai jan karatu da yi mana sallo da Allah ya saka da alkhairi duk gaba ki da Allah ya albarka gare mu da duk harkokin mu da iyalan mu da koman mu da Allah Allah ya albarka a ciki Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana barka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu abin da annabi mu ya roƙa mana da ba iya ma ko shi ba Allah ka kiyaye abin da annabi mu ya nema mana tsari da shi Allah ka ba mu abin da magadan annabi mu shehu nan mu suka roƙa mana alkhairi Allah ka ba mu da kiyaye wa abin da suka roƙa mana sharri duka baki daya Fatiha da salatul fati mu duk waɗanda suka sa a shigar da bukatocin su na ko ina da duk waɗanda suka zo suka koma da kuwa duk Allah ya shigar da mu duk gabaki daya Fatiha da salatul fati da suratul musulmi Allahumma salli ala قال ربك رب العالمين السلام عليكم الحمد لله رب الحمد لله الحمد لله